الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وتابع إنسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا سنة إنك أنت الحكيم a wannan rana mai dauke da ɗimbin albarka ranar ashirin da takwas ga watan rasul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai a wannan rana muna nan kofar gidan abokinmu ya yi gayyata na musamman saboda shi ma ya shiga layin waɗanda suke nuna farin da zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan wata da farko muna sallama ga 'yan uwa musulmai ga baki daya sallama irin na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shi ne wannan gayyata a wannan dare ya buƙaci a masa bayani akan abubuwan da suka shafi ɗaukaka darajar manzo sallallahu alaihi wa sallama to sai muka ga hakika wannan maudu'i mun rigaya mun yi shigen irinsa a damaturu wanda ba na so a ce mun yi wani karatu kuma mun maimaita irinsa to shi ne muka canja masa da salo muka sa a sasi na muka sa a sasi na kare martaban manzo sallallahu alaihi wa sallama da wasu kalmomi da ake furtawa akan manzo waɗanda zahirinsu gaskiya ne sannan kuma ana nufin a tabbatar da ƙarya ne ƙarƙashin waɗannan kalmomi. To, to tari mun yi magana a kan irin waɗannan matsaloli, amma a wannan karo muna so mu ɗauki kowace matsala mu yi magana dalla-dalla a kai. Waɗannan kalmomi waɗanda suke furta su waɗanda zahirinsu kalmomi ne na gaskiya amma in ka ji diddigin waɗannan kalmomi ana so a rage darajar manzo ne sallallahu alaihi wasallama ko a ci zarafinsa ko wani matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa manzo a a rage shi da dadewa lokacin da kawarijawa zamanin sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu suka faɗi wata kalima suka ce la hukuma illa lillah sai na Ali da wannan kalima din ta isa wajensa ya ce wallahi innaha la kalimatu haqqin yuradu biha al-batil ya ce kalima ce ta gaskiya amma wani ƙarya ake so a tabbatar ta hanyar amfani da wannan kalima din ta gaskiya to har zuwa wannan lokaci akwai wasu kalmomi da ake faɗansu a zahiri idan ka ji baka koma cikin fagen ilimi ba za ka ga cewa za ka ga cewa gaskiya ne amma ka koma fagen ilimi ka dawo gun malamai suka warware maka to za ka ga cewa kalimatu haƙƙin ne uri da jihar batil irin waɗannan kalmomi suna nan da dama wanda a yau za mu yi magana a kai shine wata kalima da ya yadu a cikin wannan al'umma na cewa manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ne kaman kowa to wannan kalimatu haqqin ne urida bi al-batil ire-iren waɗannan matsaloli ko kalmomi na gaskiya da ake nufin tabbatar da karya da su waɗanda muke so ɗaya bayan ɗaya mu yi bayani dalla-dalla a cikinsu akwai kalima da kalima wacce take cewa yin guluwi wajen yabon manzo sallallahu alaihi wasallama ko kai annabi matsayin da bai kai ba haramun ne da makamancin wannan to wanda kuma hakan in ka duba zaka ga kalimatu haqqin ne shi ma urida bihal batil zaka ga an karanta hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce la tatruni la tatruni kama tatru an-nasara isa ibn maryam karku karku zurfafa yabona yadda nasara suka zurfafa yabon isa dan maryam wato sai na isa alaihi salam saboda haka aka gina karkashin wannan hadisi yabon manzo sallallahu alaihi wasallama duk suna shiga karkashin wannan hadisi ne to wanda kuma wannan kalimatu haqqin ne urida bi al-batil saboda manzo cikin wannan hadisi ya bayyana abin da ya han irin yabon da ya hana a masa shine irin yabon da nasara suka yi wa annabi Isa a da'awar cewa yabo ne shi dan Allah ne shi Allah ne Allah ne na uku irin wannan yabo na uluhiyya shine manzo ya hana al'ummansa su masa shi yasa yace kama taqurun nasara Isa ibn Maryam haka nan daga cikin waɗannan kalmomi manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a tsaye wanda ma kalimatu haqqin urida fi al-batil saboda shine faɗan haka duk da hadisi ne ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a tsaye kama shine faɗan haka ta da za ta san yana so ya yi amfani da kalima ta gaskiya ne ya tabbatar da ƙarya ba taɓa ji ya fito ya ce ya ga mahaifinsa yana fitari a kai ba wannan shi zai tabbatar maka yana so ya yi amfani da kalimatu haƙƙin ne ya tabbatar da wani ƙarya ƙaryan da yake so ya tabbatar shi ne naƙasa naƙasa da tauye darajar manzo sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya koma fashin ilimi ya san me yasa me yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya fitsari din a tsaye shin yana so ya bayyana wa mutane hukuncinsa ne da halarcinsa mutum ya matsu yakan iya yi dai a tsaye ko kuma wanne abu ne wanne illa ne ya sa shi yayi ba zai koma fashin ilimi ba sai yayi amfani da kalimatu haqqin ya tabbatar da wani ƙarya wannan ƙarya shine naƙasa darajar manzo sallallahu alaihi wasallama saboda cikin mujtama an san yin fitsari a tsaye wani abu ne wanda yake in ba mutanen banza bane ba sa yin sa kai al'ada ce ma wanda ya tabbata na arna ba lokacin da ya zo ya faɗa cikin jama'a cewa manzo ma ya yi fitsari a tsaye kaga ya rage darajar manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan shine kalimatu haqqin urida biha al-batil sannan kuma daga cikin irin waɗannan mas'ala ma'ana duk hadisan da aka rawaito a gun manzo sallallahu alaihi wasallama na salati ba rawaito hadisi mai sayyidina a ciki ba saboda haka a ce da manzon Allah sayyidina din bid'a ce ko kuma haramun ne kaga batun cewa hadisan da aka rawaito na salati ba ce sayyidina ba wannan kalimatu haqqin ne amma batun cewa saboda haka bai hadisi a ce da manzo sayyidina ba wannan shine urida bi albati an gane dan manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin da muslim da ibnu hibban suka rawaito ana sayyidun nasi wa kansa a hadisin da bukhari ya rawaito ana sayyidu waladi adam wa kansa sannan kuma rawaito hadi waɗannan hadisai na salati da aka rawaito wanda babu sayyidina a cikin nan wannan baya nuna wasu sigogi da aka sa sayyidina a ciki yin su ba daidai bane baya nuna haka daga cikin irin waɗannan kalmomi waɗanda ake cikin yayin su da yayatawa waɗanda ake tafiya da jahilai waɗanda ba su da malamai ba kuma masu karatu ba ne ba kuma sun fito ne a tushe inda yake karatu ba batun inna abi wa abaka finna wani balarabe ya tambayi manzo ya ce masa ina mahaifina yake ya ce mahaifinka yana cikin wuta da ya juya baya yana tafiya sosai manzo sallallahu ya kira shi saboda ya ga yayi fushi sai ya ce masa inna abi wa abaka finna wannan hadisi hadisi ne muslim ya rawaito daga hadisin Anas kuma manzo shi ne ya faɗa saboda haka mahaifin mahaifin manzo dan wuta ne wannan ma kalimatu haqqin ne urida bi al-batil manzo shi ya faɗa inna abi wa abaka finnar amma shi abu din a larabci ma'anansa nawa ne wanne ma'ana kuma manzo yake nufi a nan kaga ba zai koma fagen ilimi ba domin ya warware wannan saboda yana so ya yi amfani da kalimar hakin ne ya tabbatar da wani ƙarya ma'ana ya nakasa ya tauye darajar manzo sallallahu alaihi wasallama saboda wanda aka ce iyayensa ko mahaifinsa yana cikin wuta to ina ina daraja to bai sani ba abu din nan yana da ma'anoni da dama Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani ya faɗi abu ma'anoni guda uku na uba abu a larabci قالوا نعبد نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم كان النبي يعقوب ne Ismail babbansa ne Ishaq shine mahaifinsa ya kira kaka da uba abu ya kira babba da abu ya kira uba din ma da abu to wani abu ne a manzo yake nufi da inna abi ana shi da ke babu wani abun da ya sani na larabci banda abu wanda yake da ma'ana na uba to shikenan sai ya jefa mahaifin manzo cikin wuta da wannan hadisi kaga kalimatu haqqin ne uri da biyar batil daga cikin waɗannan kalmomi a batun a yi tamassuki da kitabu wa sunna a tamassuki da kitabu wa sunna mutum ya zo ya ce ku zo ku yi riko mu bar komai mu yi riko da qur'ani da hadisi mu yi riko da alkitabu wa sunna kun ga wannan kalimatu haqqin ne amma idan ka bi diddigin abin urida bi al-batil ne ma'ana abin da ake nufi mu zo mu taru ga baki ɗaya mu bi alkitabu sunna shine mu yi watsi da littattafan da malamai suka rubuta na addini littattafan fiqh littattafan tauhidi duk mu yi watsi da su alhali qur'ani da hadisai sun tabbatar cewa dole sai an dawo gun malamai tukuna za a fahimci alkitabu wa sunna kan duk mutumin da ya hada ka da qur'ani da hadisi ya raba ka da malamai to ya rusa qur'anin da hadisin ne gaba daya saboda Allah subhanahu wataala ne yake cewa cewa yayi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kun ga bai ce walau radduhu ila ila ar-rasuli kawai ya tsaya ba walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum ulil amru anan sune malamai la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu su malamai za su san abin ba kai saka fahimci hadisi ba ba malamai ba kai ba kai saka fahimci qur'ani ba ba malamai ba kai saka dogara da hadisai tsura ba tare da kai amfani da fiqh ba haka nan Allah subhanahu wataala da yace wattabi sabila man anaba ilayya wane ne man anaba ilayya haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yattabi sabila ghayril mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam saboda haka abubuwa ne guda uku alkitabu wa sunna wa aqwalul ulama abubuwan nan guda uku ɗaya daga cikin ya rabu da dan uwansa to addini ya rushe to su lokacin da suka kira kaji ana cewa ku zo mu yi riko da kitabu wa sunna wannan kalimatu haƙi ne sai kaga magana ne zan mai kyau amma abin da suke nufi littattafan fiqh su akdari su asmawi su izziya su risala ayi wasi da su har a wasu wurare ma filo ake yi da su a wasu wurare kona su ake ko a jefa su kamar jarida a kan tituna to irin waɗannan kalmomi ba wai muna so a yau mu tattauna da su mun kawo misalai na waɗannan kalmomi waɗanda za ka ji an faɗe su zahirin kalmomin gaskiya ne amma ana so a yi amfani da wannan gaskiya a tabbatar da wani ƙarya ne wanda shi jahili wanda baya tare da malamai to sai ya ɗauki wannan abin gaskiya ne haka nan batun kowanne mumini ko kowanne musulmi waliyi ne kawai kowa waliyi in ka ce dalili alladina amanu wa kanu yattaqu wanda yake da imani yake da takawa ai shine waliyi a qur'ani ne kuma Allah ne subhanahu wa ta'ala ya faɗa amma shi bai san imani din mataki nawa ne da shi ba takawa din mataki nawa ne da shi ba bai san da wannan ba Allah subhanahu ta'ala ya faɗi mataki uku na imani ya faɗi mataki uku na takawa wanda ya taka mataki na farko da na biyu a imani da takawa ba zai zama to waliyi ba sai ya take mataki na uku a imani da takawa a nan ne zai zama to waliyi in kana so ka karanta laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma fa'imu idza mattaqaw wa amanu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu Allah ya faɗi amanu guda uku a cikin wannan aya kenan imani mataki na farko da na biyu da na uku haka ya faɗi taqawa kala uku cikin wannan aya idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu to kaga in ka duba a lokacin da aka zo aka ce ma kowa waliyi ne kowanne mumini waliyi ne to kalimatu haqqin ne lokacin da aka gaya maka dalili alladina amanu wa kanu yasaqun amma in ka koma fagen ilimi sai ka ga cewa he wannan kalimatu haqqin din urida bi harbatil dan ba kowanne kowanne imani ne ake kai matsayi ta wilaya ba ba da kowanne takawa bane ake kai matsayi ta wilaya to wannan shimfiɗa ce da bayani na irin waɗannan matsaloli wanda a yau insha Allah subhanahu wataala za mu fara da matsalan da ta fi kowace hatsari daga cikin waɗannan matsaloli wace matsala ce wannan matsala ɗin ita ce kasancewa wai manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ne kaman kowa abin da yasa wannan ya fi hatsari daga cikin waɗannan matsaloli saboda aƙida ce ta kafirai tun da aƙida ce ta kafirai me yasa dukkan ayoyin da suka zo suna bayani a tarihin annabawa zaka ga manya-manyan kafiransu suna faɗan wannan kalima ɗin ga annabawansu misali annabi nuhu alaihi salam ya zo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه من يمن يم kafirai waɗanda suke cika ido daga cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salam suka ce ma naraka illa basharan mislana muna ganin kai din nan kawai mutum ne zam kamar mu kaga fa qala al mala'u alladhina kafaru fa min kaunihi kaga kenan fadawa annabawa cewa su mutane ne kamar kowa akida ce ta kafirai tun da zamma tun da annabi nuhu alaihi salam shine manzo na farko ga kafirai na zamanin su abin da suka faɗa ma naraka illa basharan mislana haka na a wata aya daban ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم فقال الملأ الذين كفروا من قومه من يمن يمتاني ودن دسكي تكي إدو ودن دسكي كافر شيء دسكي متانا النبي نوح عليه السلام سكتي ما هذا إلا بشر مثلكم wannan fa mutum ba kowa bane shi illa mutum ne kamar ku kaga fa qala al mala'u alladhina kafaru bi qaumi aqida ce ta kafire tun asali tun tada kai aqida ce ma ta, ta jagoran kafiran duniya gaba ki ya firauna kaga mutumin da yake kokari ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar sa ko mutum ne kamar kowa so yake zaman to firauna saboda ya zo a cikin aƙidun fir'auna akwai wannan magana ka karanta thumma arsalna Musa wa akahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna ila fir'auna wa mala'ihi fa kanu qauman ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman ali فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا أنؤمن لبشرين مثلنا فقالوا ma'ana fir'auna da mutanensa suka ce anu'minu li basharin mislina za mu yi imani da anu'minu li basharaini fa qalu anu'minu li basharaini mislina za mu yi imani da waɗannan mutane guda biyu irin mu Musa da Haruna irin mu mislina kaga kenan akidar fir'auna ne cewa annabin Allah mutum ne kamar kowa da nasin Qur'ani kaga kenan yana da hatsari wannan magana din hakanan sauran annabawa din gabaki daya kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa thumma arsalna ثم أرسلنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا فأرسلنا فيهم رسولا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون suka ce sauran sauran annabawa ga baki daya kafiran zamaninsu cewa suke yi ma haza illa basharun misulkum suke gayawa annabawan su ai wannan ba kowa mutum ne kamar ku yakulu mimma ta'kuluna minhu abinda kuke ci shi ma yake ci shine dalilin su wa yashrabu mimma tashrabun abinda kuke sha shi ma shi yake sha natijar fadan da wasu suka fito a zamanin nan suke wa manzo cewa mutum ne kamar kamar kowa shine natijar waɗannan kafirai da suka fada suka ce wala in aqatum basharan mislakum in kuka kuskura kuka bi mutum kamar ku innakum idan lakafirun kun yi asara kaga wanda ya zo ya ce manzo sallallahu alaihi sallama mutum ne kamar kowa ƙoƙarin da yake yi shi ne yake ya hana mutane su bi shi to yaya za ka yi mutum kamar kowa mutum kamar ka dan ba bambanci tsakaninka da shi me fifikonsa a kanka da za ka bi shi wala in abatun basharan mislakum innakum idan lakafirun kenan batun manzo mutum ne kamar kowa kokari ne na hana abi manzo sallallahu alaihi wasallam saboda annabawa da Allah subhanahu wataala ya aiko su kun mutane ai ya aiko su da wasu abubuwan da suka bambanta da mutane da waɗannan abubuwan ne mutane suka san da cewa su annabawa ne suka fi su to ma dama su mutane ne kamar kowa wannan kokari ne na hana abi manzo sallallahu alaihi wasallama da aka ce ma shi mutum ne kamar ka to me wani me rage kuma ba shi da wani kima ba shi da wata miza ba shi da wani titi kun haka yi tun daga kafiran da karni zuwa karni har zuwa su Abu Jahal Fir'auna to dukkan su irin akidar su kafiran sun faɗi wannan wannan magana su ma suka ce ma'ana shi mutum ne muna gani kamar mu ba mala'ika bane kaga aqida ce ta fir'auna fir'aunan wannan wannan al'umma aqidan Abu Jahl ne aqida ne aqida ce ta mushrikan Qurayshawa so mutum ne kamar kowa daga kafiran zamanin annabi nuhu a zuwa ka zamanin manzo sama to kaga kenan wannan aqida ga ne fadanta ne aqida ce ta kafirai wanda yake ya tata ko wanda yake tafi akan wannan aqida me kenan shi kuma zai zamanto wasu samari suka fito ba ba su da malamai ba karatu suke a gaban malamai ba suka nada wa kansu rawani na malintaka suke yayatawa duk irin waɗannan aqidu in ka bi diddigin su cikin Qur'ani da hadisi zaka zo ka ga cewa aqidun kafirai ne ko munafikai a kan ne za ka ga su a akidun munafukai ne mutumin da zai zo ya ce misali Allah yana sama akida ce shi ma ta fir'auna ba la'alliya ablugu al-asbab asbab as-samawati fa attaliya ila ilahi Musa sai yayi amfani da kalimatu haqqin urida biha al-batil ar-rahman al-arsh istawa ina ya bar kuma sauran ayoyi da suka fito akan wannan magana ne إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وسيع كرسيه السماوات والأرض وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إنا ودنن آيوي duk a ajiye su a gefe arrahmanu a ajiye sawa a ɗauki aƙida ta fir'auna asbabar samawa ta fafali wa ila ilahi musa da da'awar bin salaf sun salaf sabon manzo sallama da tabi'u kane bakin su suka yi ga waɗannan ayoyi ba su yi magana kai ba shi ake nufi aqida ta salaf amma wanda zai fito ya yaya ta yayi magana a kai wannan baya kan aqida ta salaf sun rufe bakin su suka yi shiru ba ji sun yi magana a kai ba to shi san ka ji diddigin irin waɗannan aƙidu da ake yaɗawa galibi sai ka ga aƙidu ne na kafirai wasu kuma aƙidu ne na munafikai allazina takazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl ولا يحلفن ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون ان كرنت wannan aya ka ce yanzu na a wannan zamanin aka saukar da wannan aya aya ce take bayyana sifa daga cikin sifofin munafikai alladina takazu masjidan firara munafikai sukan iya gina masallatai saboda cutar da musulmai a zazzagi musulmai a kukkushe su a nasabta su zuwa shirka zuwa kafirci dan wannan kawai suke gina suke gina masallatai allazi nakatazu masjidan firaran yanzu masallaci nawa ne fira a wannan zamani wanda ba abin da ake a ciki banda cin namun malamai da magabata har manzo sallallahu alaihi wasallam a irin waɗannan masallatai bai tsira ba a ce iyayensu suna cikin wuta a ce yayi fitsari a tsaye a ce wannan mutum ne kaman kowa kaga wannan aya ka ce yanzu ne ayar ta sauka allazi nakatazu masjidan firaran wa kufran waɗanda za su gina masallatai saboda su kafirta mutane su kafirta mutane saboda kafirci yanzu ka duba wasu masallatai wannan zamani ka ce wannan aya ta sauka ne akan su Abdullahi bin Ubay bin Salul ko kuma akan waɗanda suka gina irin waɗannan masallatai a wannan zamani wa tafriqan bainal mu'minin ka duba mu'jiza ta Qur'ani a gina masallatai saboda rarraba kawo ka musulmai da angon nan gaba ki za ta ru ai sallah a masallaci guda amma sai a zo a yi wasu ƙananan masallaci sai a rarraba kawo kan mutane wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl a gina masallatai domin domin masallatan su zamanto mafakan yan tawaye waɗanda suka saba wa Allah suka saba wa manzo ya zamanto waɗannan masallatai mafakan su ne mutum ya ji ya ce da iyayensa mushrikai ne ya ce musu su kafirai ne in ya kewaya to ya mayar da irin waɗannan masallacin ne mafukansa in ya saba wa iyayensa ya yi abubuwansa ya kewaya nan shi ne mafukansa in ya je ya ciri ba nan shi ne mafukansa in ya je ya zalunci al'umma ya kewaye nan shi ne mafukansa in ya yi luwaɗi nan shi ne mafukansa wa isadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa rasula wala yahlifunna in aradna illa al-husna ko kuma waɗanda suke gina irin waɗannan masallatai in ka tambaye su za su rantse kamar yadda munafikan wancan zamani din suke rantsewa su ce wallahi tallahi mu dan dan Allah muka gina waɗannan masallatai ya Allah yace wallahu yashhadu innahum lakadibun to batun manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar kowa ayoyin da muka karanta a cikin Qur'ani ya tabbatar mana kafiran duniya tun akan zamanin annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kansu Abu Jahal akidar su ce wannan kai akida ce ta jagoran kafirci na duniya Fir'auna akida ce ta Fir'aunan wannan zamani Abu Jahal to sai mu dawo wannan kalimatu haqqin din nan da suke amfani da shi uri da jihar batil mu dawo Qur'ani kuma ya bayar musu da rashi Qur'ani Allah subhanahu wataala wannan maganar da kafiran duniya na da da na yanzu suke faɗa Qur'ani ya mayar musu da rabi a wurare da dama cewa annabawan Allah ba mutane ne kamar kowa ba Allah subhanahu wataala yana cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim qalat rusuluhum afillahi shak fatir as-samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين فأتونا بسلطان مبين annabawansu da suka yi musu wa'azi suka ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci sammai da kasai shi za ku yi shakka a kansa sai suka ce in antum illa basharun mislukum in antum illa basharun mislukum ku in antum illa basharun misluna ku mutane ne kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una kuna so ne ku kauda mu daga abin da iyayenmu suke bautawa fa'tuna bi sultanin mubin ku kawo mana da dalili bayyananne da gamsasshen hujja cewa ku ba mutane bane kamar mu yaya ga kunan da idanu ga ku da hanci ga ku da baki ga ku da kafafuwa kuna ci muna sha muna zuwa kasuwa kuna zuwa sannan ku ce ku ba mutane bane kamar ku ku ba mutane bane kamar mu to ku kawo mana dalilin da zai tabbatar mana da cewa ku ba mutane bane kamar mu qalat lahum rusuluhum ansa rajin da Allah subhanahu wataala zai mayar musu qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum kun ga wannan shine kalimatu haqqi sun tabbatar musu wannan kalimatu haqqi eh eh mu mutane ne kamar ku walakin malaman nawa ne suka ce lakin harfu listitra harafi ne da zaka gyara wata jumla wanda akwai akwai matsala a tattare da wannan jumla idan ka ce tabbatin na fil aswa wuta ta tashi a kasuwanni sai ka ce lakin na khasa'ira qalila ka gyara wancan jumla da har kuli sidra qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin ولكن الله يمن على من يشاء من عباده to wannan manne bai wanda Allah subhanahu wata'ala ya mana na zuwan wa'ayi mala'iku su kawo mana wa'ayi na mu'ujizozi da abubuwa da dama wannan shine ya bambanta tsakaninmu da ku a wata aya Allah subhanahu wata'ala yace qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya da yake basharun mislukum bai tsaya ba yuha ilayya bambancin bambanci na da ku ni ana mini wahayi yuha ilayya ana mana wahayi me cewa manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar sa ya taba ganin malaika jibril na masa wahayi yaya kuma zai ce shi manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar sa ya ɗauka wahayi ɗin karamin abu ne wanda baya bambanta tsakanin tsakanin mutum da mutum yuha ilayya a cikin suratul kafi da kuma farko farkon suratul fasila yuha ilayya a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min aw takuna laka jannatun min نهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا هذا بيت هل كنت إلا بشرا يا سائر هل كنت إلا بشرا رسولا bambanci na da ku ni bashar ne amma rasul ko kuma bashar ne wanda ba rasul bane risala babban abu ne da risala ne mutum zai zamanto ba mutum ba yanzu a yau din nan aka ce wani ya ga mala'ika shikenan yayi ban kwana da duniya gaba gida amma annabin Allah ya ga mala'ika kamar abokinsa ne za su zauna su tattauna su yi hira shi sai ce hal kuntu illa basharan rasula wannan rasula din shine bambanta tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da sauran mutane haka nan sauran ayoyi masu yawan gaske waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi raddi ga wannan akida ta su fir'auna cewa manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar kowa idan muka dawo cikin hadisai nan ma akwai hadisan da suke mayar da su kalimatu haqqin urida bihin al-batil suna na hadisai da dama daga cikin irin waɗannan hadisai misali hadisin Abdullahi bin Umar wanda Muslim ya rawaito Abdullahi bin Umar yake cewa صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فقلنا يا رسول الله فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال وما ذاك قلنا صليت خمسا قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما كما تنسون saboda haka za a ɗauki wannan hadisi manzo ne da kansa ya ce ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku azkuru kama ta zukuru ina tunawa kamar yadda kuke tunawa wa an sa kama san sau ina ina manta wani abu wani lokaci kamar yadda ku kuke manta wani abu kalimatu haqqin kenan me kuma ina uri da bihal batil muna nan da yawa irin wannan shi yasa muka sa foundation a sati na na yin halka musamman akan waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya in ba warware su mutane ba za su gane ba to kaga a wannan lokaci ka ɗauka zam to al-hadisin Abdullahi bin annabi shi yace mutum ne kamar kowa قول العلماء إن الأخذ بالأمومات دلالة ما لم يجد suna faɗa suna cewa. riko da umumin nassosi bata ne duk mutumin da ya ɗauki nassi am ya bar khas ko ya ɗauki nassi mutlaq ya bar muqayyado ya kama hanya ne na bata to waɗanne nasusu ne suka hassace wannan umumin da suka yi riko da shi a matsayin kalimatu haqqin urida bi al-batil waɗannan hadisai ne waɗanda suka zo lafuzzuka lafazi daban-daban guda goma waɗannan hadisai da za mu karanta da suka zo a lafuzzuka daban-daban guda goma sun zo a cikin siha sun zo a cikin asunan da sauran nau'o'in littattafai na hadisi amma za mu faɗi lafuzzukan da suka zo a cikin asiha ma'ana bukhari da muslim da sahihu ibn hibban saboda wannan mahallu littifaq ne saboda yanzu har zamani ya kai ya kai ya kai ya kawo da in ka ɗauko hadisi a ibnu maja kace rawahu ibnu maja sai a ce ayya ai albani ya zai ibanta shi in ka ce rawahu nasa'i ai albani ya zai ibanta shi to saboda haka a irin waɗannan mahalli na khilaf ba ma kawo hadisai na sunan
kamar da suyuti yake wa laysa fil kutubi asahu min huma ba qur'ani wa hada kutuba to wadannan da mun suka idan ka saurare su zai ba ka mamaki ba kan da yake da awar jin hadisi ko da awar jin sunna ina ne ina ne ka wadannan da kuka man ga ya ce ma mutum ne ba man ka haka ya ce man ga ko mutum ne kamar kowa ina da kun jin hadisi ko jin sunna anan yake na kuma kuma guda goma ku saurara gaba mu ta sauka muku shi daga nan zo mu karanta su dalla dalla manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inni inni lastu ka hayatukum ya inni lastu mislakum inni lastu mislakum manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce innakum misli manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce innakum lastu misli manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum lastum fi zalika mithli manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lastu ka ahadin minkum manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lastu ka ahadikum manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lastu fi zalika mithlakum manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa muhammadun farqun bainan nas manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu hurairah yake cewa ala ta'jabuna kaifa كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يلأنون يلأنون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن اللفظ نوني لفظ قوم كنا to ina za ka sa waɗannan lafazzuka kana da'awar bin sunna mun zo da lafazi daban-daban irin wannan ya ce shi mutum ne amma ba kamar kowa ba kai kuma ka ce mun zo mutum ne kamar kowa
aka ja da manzo kuma tare da kai kana da'awa kai kaji kowa bin hadisi waɗannan lafuzukan da muka karanta idan mutum ya koma sahihul bukhari da takrijin da muka zamu yi wa waɗannan hadisai kuma ya koma sahihu muslim ko siya wuraren da muka nasarta waɗannan hadisai ya koma in bai same su bai zai same mu mu za mu nuna masa kuma batun ya ce albani ya da maganarsa وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا كتب مجانا wannan babu to za mu dawo tafsiri dalla dalla lafazi na farko inni lastu ka hayatikum Abdullahi bin Umar ya rawaito shi a gun manzo sallallahu alaihi wasallama Abu Sa'id bin Khudri ya rawaito Aisha radiyallahu ta'ala ana ta rawaito wannan lafazi Abdullahi bin Umar yake cewa نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا إنك فإنك يا رسول الله توافل فقال إني لست كهيئتكم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى wannan musulun ne ya rawaito yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana wisal shine dogalin din azumi kai kwana biyu ai azumi na kwana biyu sai suka zo suka ce ya ma'aikin Allah ka ce kar mu yi wisa amma kuma kai kana yi sai yace ai inni lastu ka hayatikum ni ni ba ni da hai'a siffa irin irin siffar ku kun ga anan ya ya kawo adawat na tauhidi guda biyu inni da kuma ka inni lastu ka hayatikum ni samsam ba ni da sifa irin sifar ku yace saboda ni ana ciyar da ni ana shayar da ni to shi wanda wanda yake cewa manzo mutum ne kamar sa ya zauna kwana uku bai ci abinci ba ga zai mutu ko kuma zai rayu amma zai zo hadisin da zamu karanta hadisin anas manzo yake cewa law mujjali shahru lawasaltu inda za a ce mai azumi wata guda ban ci bai sha ba zai sallallahu alaihi wasallam amma shi ne cewa manzo mutum ne kamar kowa ya zo ya yi azumi na kwana uku bai ci bai sha ba bugar zai mutu ko ko zai lafazin hadisin abu sa'id bin khudri فقالوا يا رسول الله انك توافد فقال اني لست كهيئتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني وساقي مسكين صلى الله عليه وسلم yace san san ni ba mutum ne da nake da hai'a nake da sifa irin sifar ku ba yace ina zamo ina ina zamo in ina ina zamowa ina da wani mai ciyar da ni ina da wani mai ciyarwa mai ciyar da ni ina da wani mai shayarwa mai shayar da ni hadisin Aisha فقالوا إنك تواجد يا رسول الله فقال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين ni ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni sallallahu alaihi wasallam kun ga labaji na farko inni lastu ka hayatukum Abdullahi bin Umar ya rawaito a hadisin Bukhari inni lastu ka hayatukum Abdullah bin Umar ya rawaito daga hadisin Muslim Abu Sa'id bin Khudri daga hadisin Bukhari hadisin Aisha shi ma Bukhari ne ya rawaito shi sai lafazi na biyu inni lastu mislakum wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan lafazi Abdullah bin Umar ya rawaito shi Abu Hurairah ya rawaito shi Anas bin Malik shi ma ya rawaito shi a lokacin da suka ce qalu ya rasulullah innaka tuwafil فقال إني لست مثلكم حديث عبد الله بن عمر إني أطعم وأسقى متفق عليه البخاري ومسلم سوسك رويت حديث عبد الله بن عمر يجي إني لست مثلكم أي ني با kamar ku bane kaga wannan raddi ne gargagar zuwa ga wanda yake manzo mutum ne kamar ka shi kuma manzon yake inni lastu mislakum ni ba mutum ne kamar ku ba yana na cikin bukari da muslim hadisin abdullahi bin umar da lafazin inni lastu inni lastu mislakum haka na hadisin abu huraira da lafazin inni lastu mislakum yana nan a cikin sahihu muslim yake cewa yake cewa inni abitu yuti'imuni rabbi wa yasqi ina wayewa ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni hadisin anas bin malik kuma ka koma cikin bukhari da muslim zaka same shi da lafazin inni lastu inni lastu mislakum inni inni azal yuti'imuni rabbi wa yasqi zaka same shi da wannan lafazin a cikin bukari da musulun gaba gida wannan shi ne lafazi na biyu waɗanda muka yi bayanin su daga baya lafazi na uku kuwa manzo sallallahu alaihi sallama da yake wa ayyukum misli waye ne a cikin ku iri na wa ayyukum misli wannan ku ne iri na waye iri na a cikin ku wannan kuwa abu huraira ne ya rawaito a hadisin muslim abu huraira shi ya rawaito a hadisin muslim da suka ce fa qalu fa innaka tuwasil ya rasul ya rasulullah fa qala ayyukum misli sai ce a ni ina yin misali wannan ku ne iri na waye iri na a cikin ku inni atitu yut'imuni rabbi wa yasqi yana na a cikin sahihu muslim daga hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu sai lafazi na ولستم إنكم لستم مثلي إنكم لستم مثلي يا ذو أحاديث أنا فيما رواه مسلم مسلم من يرويته كاكو من تامسي باما كاو حديثا سنن أبو داود ترمذي ابن ماجه da nasa'i saboda in an kawo hadisai a cikin waɗannan littattafai za a ce albaniya zai yi kwantar da su hadisin anas yana cewa وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان فوصل ناس من المسلمين فبلغ فبلغه ذلك فقال فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا لا يدأ المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم هذا من صلى الله عليه وسلم Anas bin Malik yace manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wisali ma'ana ya hada kwanaki biyu da azumi sai wasu wasu mutane daga musulmai su ma suka yi koyi da shi suka yi wisali sai labari ya isa kunsa cewa ai wasu sun yi irin azumin da yayi sai ya zo ya ce lau mudda lana sha'ru inda za a nikar mana da wata gabaki daya na sanna mu ai za mu iya haɗa haɗa watan gaba ɗaya ba tare da mun ci ba mun sha ba mun sha ba wata guda manzo zai iya zama ba tare da ya ci ya sha ba yayi azumin wata yake wisalan yake haɗa azumi na wata guda idan aka nikar mana da watan za mu iya haɗawa in ji manzo haɗa wanda masu tashaddudi masu tashaddudi masu tsananta tsananta wa kansu a kan addini za su bar tsananta wanda suke yi. Yanzu misali waɗanda suka yi misali na kwana biyu sun ga kansu sallallahu alaihi sallama ya yi shi. In yayi na kwana uku suka dage suke yi wanda bai mutu ba ya karasa. In yayi na kwana hudu kafin a je sati za su bari. Karshe kawai wannan abun sai manzo sallallahu alaihi sallam. Shi yasa yace za mu iya ni zan iya hada wata guda ban ci ba ban sha ba na azumin ba wanda kuwa idan na yi hakan masu tsananta wa kansu a kan addini duk abin da suka ga na yi su ce su ma sai sun yi to za su bar wannan tsananin wa kansu dan ba za su iya wata guda ba su ci ba ba su sha ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da lafazin inni lastu mislakum hadisin anas ne yana na a cikin sahihu muslim lafazi kuma inni lafsun fi zalika misli da karin fi zalika wannan lafazi ya zo a hadisin abu huraira shi ma musulun ne ya rawaito a lokacin da suka ce fa innaka tuwakil ya rasulullah fa qala fa qala innakum lafsun fi zalika misli yace ku ai a abin da nake din nan ku din nan ba iri na bane inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ni ubangiji na yana ciyar da ni ubangiji na yana shayar da ni wannan ko wannan shine abin da ya bambanta tsakanina da ku ko ɗaya daga cikin abubuwan da muka bambanta tsakanina da ku sai lafazi na gaba shine inni lastu ka ahadin minkum wannan lafazi Bukhari ne shi kaɗai ya rawaito shi a lokacin da suka ce innaka tuwatir ya rasulullah fa qala inni lastu ka ahadin minkum yace ni ba kaman wani daga kaman wani ɗaya daga cikin ku bane ni ba kaman wani daga cikin ku bane inni abidi yut'imun ya rabbi wa yasqini bukhari ne shi kada ya rawaito da wannan lafazi inni lastu ka ahadin minkum lafazi na gaba inni lastu ka ahadikum za mu zo mu bayyana dalilin da yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya caccanje lafuzzuka daban-daban wanda kuma in ka koma ma'anoninsu ga baki ɗaya abu guda ne za mu zo mu bayyana a ƙarshe manzo sallallahu alaihi wa sallama a nan yake inni lastu ka ahadikum wannan riwaya ce ta ibnu hibban a cikin sahih nashi lokacin da suka ce innaka tuwatir ya rasulullah fa qala inni lastu ka ahadikum bambancin su da ibara ta farko inni lastu ka ahadin minkum wannan kuma inni lastu ka ahadikum a riwaya ta ibnu hibban sannan lafazi na gaba shi ma lafazi ne na ibnu hibban a cikin sahihinsa a lokacin da suka ce innaka tuwasil ya rasulullah fa qala fa qala inni lastu fi dhalika mithlakum bambancin sa da wancan lafazi da ya wuce a can ya ce inni lastu mislakum anan kuma ya ce inni lastu fi dhalika mislakum ni ai a wannan abin da na yi din nan ni ba irin ku bane ba ɗaya ba ɗaya muke da ku ba lafazi kuwa na tara shine wanda Jabir bin Abdullah ya rawaito Jabir bin Abdullah ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata'a muhammadan faqad ata'a Allah man ata'a muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah ومن أتى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أتى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس ce duk mutumin da ya yi biyayya ga yayi biyayya ga manzo ya yi biyayya ga Allah wanda ya bi manzo ya bi Allah wanda ya saba wa manzo ya saba wa Allah shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas daban yake da mutane daban yake da mutane yadda mutane suke daban yadda shi kuma yake daban wannan shi ne da bakinsa ya faɗa wannan lafazi kuwa bukari ne ya rawaito a cikin sahinar lafazi na goma shi ma bukari ne ya rawaito a hadisin abu huraira abu huraira yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace ala tajabuna ala tajabuna kaifa yasrifu Allahu anni shatma quraish wa la'anahum ba kwa mamakin yaya yaya Allah yake kauda zage-zagen ƙwarishawa da la'ance-la'ancensu da suke yi ma'anar wannan ba kwa mamakin a zage ni a kushe ni a gaya min duk abin da aka ga dama raina baya baki din nan ba kwa mamaki saboda wannan wani dalili ne mai kwari na cewa ban zo ba mutum bane kamar sauran mutane kai ma ka zage ka ne ranka ya baci da kumbura amma manzon sallallahu alaihi wasallam aka zage shi sai ya murmushi ai masa mummunan abu ya saka da alkhairi dan yake da kai har saboda wannan abu ne bambanci ne babba tsakanin manzo da sauran mutane shi yasa manzo yace ana ta ajabu ba ka mamaki ne wai ba ka ga idan kwaita suka zage ni ba na damuwa in suka la'ance ni ba na damuwa ba ka yin mamaki ne yake cewa yashtumuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa anna muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ba kwa mamakin haka ne zai su ce masa sahir zai su ce masa shayar su ce masa majnun su ce masa kadi su ce masa kaza da kaza maganganu kala kala kala na kushe kushe da la'ance la'ance za a gaya masa amma za ka same shi noman ransa baya bashi wannan dalili ne na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ba kaman kowa yake ba to waɗannan lafuzzuka ne guda goma waɗannan lafuzzuka guda goma dukansu kamar yadda muka bayyana sun zo a cikin bukari ko muslim ko kuma sahihu ibn hibban babu wani lafazi babu wani lafazi a cikin sunan tirmidhi ko sunan ibn majah ko ko sunan abi dawud ko kuma sunan nasa'i duk babu su wannan ba wai yana nuna ba mu yi imani ko ba mu gaskanta hadisan da suke cikin sunan bane a'a illa ya ka a lokacin da a lokacin da abu ya kasance mahallu khilaf ya kamata kai istijlali da dalilin da kuka haɗu a kai gaba ɗaya tunda yanzu yayi ake yi na albani za a kawo hadisi sahihi amma idan aka ga hadisin bai daidai da ra'ayi bai daidai da ra'ayi su sai su ce ai albani ya zai fanta shi tare da ba su san meye matsayin albani a cikin ilimin hadisi ba a gani kuma meye alaƙar su da albani meye alaƙar su da albani ba abin da ya faɗi da albani ba ta inda ta shafi da albani ba su yi karatu a gun albani ba ba su yi karatu a gun wanda ya yi karatu a gun albani ba ga wani na hannun daman shek nasiru dini albani wanda ake kiransa shek abdullahi murad yana ɗaya daga cikin shehunai ko malaman da muka ɗau ilimi na hadisi a wajensu yake cewa yake cewa samari suna da hamasa أكم ألباني يتي إن, للشب... إن للشباب حماسة في شيخنا مع الجهل مع الجهل في منهجه عليك سوى إذا صحح إذا صحح شيخنا حديثا فخذوه بالنواجذ وإذا ضعف شيخنا حديثا فمحل ندم wanda yake da alaƙa da albani ne ya faɗi wannan magana ba muna magana wanda tsakaninsa da albani ba shi da alaƙa ba ne yake wannan na hannun damar shin nasiru din albani ne babu ɗalibinsa da yake ji da shi irin wannan shi abdullahi murad malamin pakistan ne a kan mu ya ritaya ya daina ya daina koyarwa yake ka'idan da zan baku yake mu muka san shehinmu yana nufin albani yake idan shehinmu albani ya sahihanta hadisi ku rike sai hantarwansa da kankan amma in ya da'ifan da hadisi ce fa mahallu nazar kai sai ya karku ya da da'ifan da hadisinsa ku koma ku hada hukuncin da yayi wa wannan hadisi da hukuncin sauran malamai na hadisi idan sauran malaman hadisi sun wafaka masa yace to ku yarda in sauran malaman hadisi ba su wafaka masa wannan hadisin da yake bane ku bar ku bar hukuncinsa ku dauki hukuncin sauran malaman hadisi da suka sai hanta wannan hadisi saboda haka mu wai ba mu yarda ba kun kare ta hadisan sunan bane amma wadannan hadisai ne da lafuzukan da muka karanta gabaki ɗaya suna cikin bukhari da muslim da sai ibn hibban idan na karanta wani lafazi ba yadda yake cikin bukhari ko muslim ko ibn hibban ba mutum ya zo ya bincike ko takrijin da ne wa wannan hadisi wanda nake a bukhari yake in babu a bukhari ya zama to a cikin muslim ma a zo a same ni lafazuka guda goma nan da na kawo idan aka ga babu wani lafazi ɗaya daga cikin lafuzukan nan guda goma a cikin waɗannan a cikin waɗannan littattafai in shi ma a zo a same ni na yarda to manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce inni lastu ka hayatikum ya ce inni lastu mislakum ya ce wa ayyukum misli ya ce inni ya ce innakum lastu misli ya ce innakum lastun fi zalika misli ya ce ya ce innaku ya ce inni lastu ka ahadin minkum ya ce inni lastu ka ahadikum ya ce inni lastu fi zalika mislakum ya zo ya ce muhammadun farkun bainan nas ya zo ya ce ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni shatma quraish wa la'anahum يشتمون محمدا ويلعنون مح... يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد صلى الله عليه وسلم yake ba kwa mamakin wannan ne waɗannan lafuzzuka guda goma daban-daban ka koma cikin ilmul ma'ani daga cikin ilmomin balaga za ka samu abin da suke kiransa a tafannun amma ba kowanne littafin ka samu bayani akan tafannun ba sai manya-manyan littattafan balaga me suke nufi da tafannun ma'ana ɗaya a faɗe shi da salon larabci daban-daban saboda ba wa wannan abu ɗin muhimmanci in kana son misalinsa da larabci za ka iya cewa aliyin shuja ali jarumi ne wannan lafazi ne za ka iya cewa inna aliyan shuja ka kara inna za ka cewa za ka iya cewa inna aliyan la shuja ka kara lamun bayan inna da ka kara za ka iya cewa aliyun ka asadin fi shaja'a za ka iya cewa aliyun asadun fi shaja'a za ka iya cewa aliyun kal asad za ka iya cewa aliyun asad sai za ka iya cewa ma asad ka ce da Ali an ta asar kai zaki ne ba wai kana nufin shi zaki bane na hakika wannan ana kiransa tafannu ne to kaga kenan waɗanda suke cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum ne kamar su ko mutum ne kamar kowa na ɗaya wannan aƙida ce ta kafiran duniya tun da har zuwa kafiran kwaita na biyunsa Allah subhanahu ta'ala ya mayar da raddin cewa annabawansa ba mutane bane kamar kowa a ayoyin da muka karanta na uku manzo sallallahu alaihi wasallama da aka raina shi da ake so a nakasa shi a aibanta shi aka ce shi mutum ne kamar kowa da kansa da kakkausan harshe da ibara kala daban-daban da abin da malaman balaga suke kiransa tafannun yake ni ba mutum bane kamar ku inni lastu kayatikum إني لست مثلكم إني لست في ذلك مثلكم وأيكم مثلي إنكم لستم مثلي إنكم لستم في ذلك مثلي تككون أمريا يتوكي وكنت وانا أجند أشكي عمسا to a ina za ka sa waɗannan ayoyi wanda suka yi raddi cewa annabawa ba mutane bane kamar kowa kana da awarcin alkitab ma'ana alquran ina za ka sa waɗannan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da lafuzzuka nau'i daban-daban da usulubi na tafannuni da kakkautan murya da ya mayar muku da rashi cewa shi ba mutum bane kamar ku ina za ka sa waɗannan hadisai dan ka ce da ihi ne suna nan cikin bukari da muslim da sahihu ibn hibban ba ka da daman wannan in kuma ka ce babu hadisin ka sallama cewa kai jahilin hadisi ne baka san hadisi ba in kuwa kai malamin hadisi ne mai karanta hadisi ne to ka je ka duba waɗannan littattafai in ka ga babu ɗaya daga cikin lafuzzukan da muka faɗa ka zo ka tuntuɓe mu a ƙarshe a wannan maudu'i abin da muke so mu ja hankalin mutane a kai shi ne kamar da muka ce za mu ɗauko waɗancan matsaloli da muka na faɗa a farkon wannan lakka ɗin ɗaya bayan ɗaya dalla dalla mu yi bayani sakamakon da muka yi akan wannan matsala ɗin saboda hatsarin su a cikin al'umma a ƙarshe manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ya ce ba mutum bane kamar kowa daban da lafuzzuka daban-daban da muka bayyana sannan kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama daga cikin abubuwan da ya bambanta da sauran mutane shi ana masa wahayi daga cikin abubuwan da ya bambanta da sauran mutane yana mu'amala da mala'iku kamar yadda yake mu'amala da mutane mutane kuwa a daren da suka ga mala'ika to a daren ba za su kwana ba mutuwa wannan daren ya zo kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ne fa yaje yayi tafiya daga masallacin harami zuwa baitul maqdis zuwa sama ta bakwai ya dawo dilishin fitan sa bai huce ba eh zaka iya zuwa nan da zaka iya zuwa nan da kishiwa ko nan da hade da kai da kake cewa manzo mutum ne kamar ka mutum ne kamar ka shin fitan shin fitan ka da ka tashi bai huce ba za ka iya kuma a hakan kuma manzo ya zama mutum ne kamar ka manzo sallallahu alaihi wasallama ya je yayi mu'amala da waɗanda waɗanda sun mutu ba sa duniya kuma lafiyan sa kalau kai da idan mahaifinka ya rasu in ka ganshi a mafarki ma in ka tashi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kana kana cewa ko ni ma na kusa tagar da shi ne ka kaurata ko ka dinga jin malamai amma manzo sallallahu sallama ya je yayi yawo ya haɗu da waɗanda suke sun mutu ba sa duniya ya haɗu da su yayi mu'amala da su ya dawo a isa isra'il da ya je ya ga annabi ibrahim ya ga annabi adam da sauran annabawan da ya gansu kuma ba abin da ya same shi a yau kai din nan wani da ka tabbata ya mutu in ka gan shi gar da gar gashi a gaban ka mutuwa za ta wani a mafarki ma in ka ga mutum sai hankalin ka tashi manzo sallallahu alaihi wa sallama shine mutumin da yake yake wa bishiya ayyatu hajjara ta'alai ta'alai washhadi bi anni rasulullah yace da manzo yace da wani yace in na kira wannan bishiya ta zo ta shaida ta ce ni manzo Allah ne za su yarda yace eh yace ayyatu hajjara ta'alai washhadi bi anni rasulullah sai bishiya ta ta fusgo da jijiyoyinta ta fara tafiya ba ta tsaya ko ina ba sai gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ta fadi kowa yana ji bishiyar ta ce inna ashhadu ashhadu ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan shi wannan mutum ne kamar kai eh mutumin da yake ganin abin da yake bayansa kamar yadda yake ganin abin da yake gabansa kuma idanu biyu da shi ba shi da idanu a jiya mutumin da sallallahu alaihi wasallama idanunsa ne suke bacci zuciyarsa baya bacci in yana bacci ka zo kai wasu maganganu ka aikata wani abu ka tafi in ya farka sai ya gaya ma sallallahu alaihi wasallama mutumin da ya bada labari ya bada labarin tun daga zamanin sa har zuwa ranar tashin alkiyama har zuwa aljanna har zuwa wuta dukkan abubuwan da za su zo su faru wannan shi zai zama to shi mutum ne kamar ka to saboda haka idan mai faɗan yana da taɓin hankali idan ne faɗan bai san Qur'ani ba idan ne faɗan bai san hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama bai san hadisan san manzo sallallahu alaihi wasallama ba to ya kamata shi ne sauraron shi ne sauraro to shi ba ma shi bane haukan tafin hankalin ya tsaya a kan wanda yake faɗa cewa manzo mutum ne kamar kowa kar ya ke tara ya koma gun mai sauraro to waɗannan su ne takaitaccen bayani da muke so mu yi a wannan rana wato bayaninmu na farko saboda muna ɗauke da ci gaba da bayani akan tarihi sayan na abubakar rawatun yarmo kamar da jiya muke yi alkawari to da ke shi ne gayyata ya bukata a yi bayani akan wannan maudu'i to shi yasa muka yi bayani gabanin mu ci gaba da bayani akan rawatun yarmo inda za mu ci gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala والسلام عليكم ورحمة الله a gabanin ajiya kawo mana karin kaset wanda za mu ci gaba da bayanin gazuwatul yarmouk a waɗannan matsaloli da muka yi magana a kansu gabaki ɗayan su insha Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka yi bayani dalla dalla ayoyin Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama akan wannan matsala to za mu yi bayani a kan sauran matsalolin ma da muka yi ishara a kai waɗannan matsalolin da muka yi ishara a kai bayan shi wannan kansa bayan wannan matsala da muka gama bayani a kansa akwai matsala ta la ya'lamu al-ghaiba illa Allah wannan ma kalimatu haqqin ne urida bi arbatin kaga ma ka ga maka haka babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan haka yake amma abin da suke so su kore su kore karkashin wannan da shi shine manzo sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba ko babu wasu nau'in gaibu da manzo sallallahu alaihi wasallama ya sani kaga wannan shi ma la ya'lamu al-ghaiba illa Allah kalimatu haqqin ne urida bi al-batil saboda Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ani ya tabbatar cewa akwai wasu kaifin da yake sanar da annabawansa. Yake cewa wa ma kana Allahu li yutli'akum 'ala al-ghaib. Allah san san ba zai sanar da ku wani gaibi ba. Walakin walakin harfu al-istidrak. Walakin Allah yattabi min rusulihi man yasha. Amma Allah daga cikin manzanninsa zai zaɓi wasu zai zafi wasu ya sanar da su kai to kaga in kuwa za a zafi wasu annabawa a sanar da su gaibi farkon annabin da za a zaba a sanar da shi gaibi shine manzo sallallahu alaihi wasallama haka Allah subhanahu wa ta'ala yake alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibihi ahada illa إلا من ارتضى من رسول Allah ya ce ba zai bayyana wa kowa gaidinsa ba sai wani manzo yardajje manzon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi dukkan manzanni yardajju ne su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai sanar da su gaidi a nan ma ba muna so mu nakasa wannan matsala bane muna dan misali ne a kai daga cikin waɗannan matsaloli kamar yadda muka bayyana matsala ta inna abi wa abaka sunna ma'ana hadisin anas wanda muslim ya rawaito min tariqi hammad bin salma manzo sallallahu alaihi wasallam yace da wani bakauye da ya tambaye shi ina mahaifina yace masa mahaifinka yana cikin wuta da ya murce fuskar ransa ya baci sai ya kira shi sai ce inna abi wa abaka sunna to wannan shi ma yana ciki waɗannan matsaloli da za mu zo dalla dalla mu yi awa ɗaya da rabi kasan nan ki cikakke a kai insha Allah subhanahu wataala a nan gaba kaɗan imamin suyuti saboda hatsarin wannan matsala a na iyayen manzo suna cikin wuta da yanzu ake faɗa littafi tacce tacce guda goma ya rubuta akan matsalin littafi ɗaɗɗe ɗaɗɗe guda goma idan kai ka fita ne bincike ne ka nemo waɗannan littattafai guda goma wanda imam suyuɗi ya rubuta akan matsala ta iyayen manzo sallallahu alaihi wasallam ka san me ya faɗa daga cikin waɗannan wanda za mu zo mu nakasha wanda muka bayyana daga baya Rashin manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a sanyi to wannan shi ma kalimar su haƙƙin ne ƙuri da biyar batin dalili ne faɗan haka ba mu taɓa ji ya zo ya ce ya ga mahaifinsa a kan kwana ya tuɓe wandonsa yana fitsari a kai ba bai taɓa faɗan haka ba sannan gundarin labarin hadisin da ya karanta a cikin bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ya kewaya su ba ta kaumin انتهى إلى سبا إلى سبابة قوم فبال قائما يقوم ما دمي da dadewa suna faɗa malaman hadisi kuskure ne ka yanke hukuncin lafazin hadisi ɗaya ba tare da ka tattare lafuzzukan wannan hadisin gaba shi ba kamar yadda haka ayoyin qur'ani masu ke a lokacin da za ka ɗauki ayoyin qur'ani zan guda ɗaya ka yanke hukunci a kai wato za ka bata shi yasa suke cewa at-tamassuku bil umumat dalala ruko da umumat dalala ne bata ne in kana so kai magana akan ceto misali to ka tara dukkan ayoyin qur'ani waɗanda suke magana kan ceto ceto sai ka fahimci mas'alar ceto amma idan ka ɗauki wasu ayoyi na ceto ka bar wasu ayoyi sai ka bata ولا قلة ولا شفاعة هيك باشيتو ولا تنفع ولا تنفعهم شفاعة الشافعين باشيتو ولا يقبل ولا يقبل منها الشفاعة باشيتو أما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أبيتو ولا يشفعون إلا لمن لمن ارتضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن هذا آيين kika na sai ka fahimci ashe ga yadda matsala ta fito yake haka na lokacin da ka ɗauki lafazi ɗaya daga cikin lafuzzukan hadisin in ta ila su ba ta fi kaunin faba da ha'iman ka yanke hukunci a kai sai ka tozartar da manzo ka naƙasa shi ka aibanta shi idan wannan hadisin bukari da musulun ne suka rawaito shin hadisin bukari da musulun su kaɗai ne suka rawaito shi ko ban da bukari da musulun kai baka san wasu hadisan wasu littattafan hadisai ba ka koma sauran littattafan hadisai wanda ya hada da al-sunan wanda ya da al-masani wanda ya da al-jawami wanda ya da al-musannafat da sauran nau'o'in littattafan hadisai ka nemo lafuzzukan wannan hadisi ka hada da wannan lafazi a nan za ka zo ka ce a ce dalilin da ya sa ya yi wannan fitsari akwai wani kurji a nan cinyarsa wanda zamansa zai sa masa ciwo zai jirkinta warkewa wannan ciwo ɗin. Ko kuma za ka fahimci cewa dalala ce alal jawaz manzo sallallahu sallama yana so ya nuna cewa in ka matsu to in ka matsu shahidi ne kai fitsari a tsaye saboda shi ne karantar da shari'a ne idan bai karantar da ku ko so ɗaya kun ga yana yi ba a lokacin da ku matsuwa ya same ku sai ku ɗauki cewa yin fitsarin a tsayin haramun ne sai ku ke yi amma da kuka ga yayi so ɗaya ko aka rawaito muku so ɗaya yayi shi wannan ya nuna muku dalala ce a jajjawa in ka matsu a akwai fitsarin da zai matse kama wataƙila in ka cire tumurinka ka ce sai ka zauna sai dai ka yi fitsarin a wannan ka ba irin hali sai ka yi shi a tsaye ya tullu a lajjar riwayoyi da lafuzzukan da kai baka san su ba din in ka haɗa da wannan lafazi da ka sani za ka fahimci me dalili ko illan da ya sa manzo ya yi fitsarin a tsaye amma ba haka za ka zo da jahilcin hadisi da jahilcin ka'idodi na ilimin hadisi ka zo ka tara dubban jama'a ka aibanta manzo sallallahu alaihi wasallam a gaban su kuma sananne ne a ka'ida ta usulul fiqh duk nafsin da yake da sababi da illa ba a aiki da shi sai inda wannan sababi misali duk abin da annabi ya yi da wani sababi in kai ba ka da wannan sababi to yin abin ba zai zanto maka sunna ba wannan sananne abu ne to waɗannan matsaloli suna nan da dama waɗanda insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine a karo na farko ko kuma harka ta farko na waɗannan matsaloli dama mun yi ta magana akan waɗannan matsaloli amma wannan karon muna so mu ɗauki sabon salo ne kowace matsala za mu ɗauka ɗaya bayan ɗaya mu yi cikakken bayani a kai amma da mun haɗa matsalolin ne da yawa a lokaci guda a yi bayani ba za mu cikakken bayani a kai ba to saboda haka galibi irin waɗannan hayaniya da rudu samari ake da samari ake ja waɗanda su ba san menene nasi ba menene alkitabu wa sunna ba a lokacin da aka kira su da kalimatu haqq sai su ɗauka da gaske kalimatu haqqin ne urida bi alhaq a ai su ba sani ba kalimatu haqqin ne urida bi albatil sai a jan su a tafi da su saboda haka kai in ka ji an yi maganan irin waɗannan matsaloli masu hatsari to ka zo ka samu waɗanda suke ilimi suke da malamai wanda suke yi karatu a gaban malamai wanda suka karanta kowanne fannin ilimi a gun wanda ya san wannan fannin suka fahimci addinin musulunci ka zo ka yi musu tambaya in kuwa ba ka yi amfani da wannan dama ba to za ka zo ka shiga cikin wani hatsari yadda za ka zo ka fita ma a addinin musulunci ta kofar da kai ba ka sani ba ina ganin za mu tsaya mu ci gaba da gazuwa yamu
yayi kuma haka tambayar ta tafi yake cewa shin malam jin bandiri a shahida ana rawa ya halatta kuma hakan shi ne yaban manzo sallallahu alaihi wa sallam ina so a yi mutum bayani
a tambaya na farko akan maulidi wannan hukunci ne wanda sanin kowa ne akwai kace na ce a kai wasu sun yi guluwi a kai sun ce ma duk wanda ya maulidi kafiri ne ma wadanda suka yi insani suka ce duk wanda ya maulidi dan bid'a ne yayi aikata bid'a batun cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ko kuma bai yi ba shine a batu ne da ya shafi me ake nufi da bid'a wannan shi ne shin bid'a shi ne abin da manzo sallallahu alaihi wasallama bai yi ba ko kuma abin da ba shi da asali a addinin musulunci malaman dai duniya a takaice jumhurul ulama tun akan imam shafi'i har zuwa kun kan shek usman dan bodiyo sun tafi akan cewa bid'a ita ce abin da ba shi da asali a addinin musulunci ba abin da manzo sallallahu alaihi wasallama bai yi ba shi ne bid'a daga cikin waɗannan malaman kuwa tun daga kan imamu shafi'i ya hada da imamu malik kansa ya hada ya hada da imamu abu hanifa ya hada da imamu ahmad bin hanbal da wasu hanbalawa wanda ya hada da ibnu taymiya da ibnu qayyim da wasu da shafiyawa waɗanda ya hada da imamu nawawi a a a littafinsa al-minhaj sharhi na sahih muslim ya da al-Hafiz bin Hajar a littafin Tafsirul Bari ya hada da imam suyudi a littattafansa musamman ma littafin da ya rubuta a kan hukuncin shi maulidin da shi wannan malami yake tambaya a kai sannan kuma haka nan idan ka koma kan malikawa ya hada da su ibnul hajj da imam shafi'i imam shafi'i da makamancinsu har zuwa kansu shi usman dan fodiyo haka nan a cikin zahiriya ya hada da su al-imam shaukani ya hada da su ibn hazm da jamhurul ulama na kace jamhurul ulama kaman kace 99 tare ne cikin malamai ina ce musu jamhurul ulama duk sun tafi akan cewa bid'a ba ita ce abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ba gida abin da aka rasa asalin sa ne to galibin waɗanda waɗanda suke suka tafi akan cewa maulidi bid'a ce a cikin malamai sun fi mutunta kaulin ibnu taymiya da ibnu qayyim ma'ana ko da malamai dubbai ne suka ba da fatawa in fatawan ya saba da fatawar ibnu taymiya ko ibnu qayyim ba za su amince da wannan fatawa din ba to saboda haka a wannan tambaya din ya fi dacewa da mu ba da ansa da maganar ibnu taymiya ibn taymiya a majmu'ul fatawi yake cewa al bid'a hiya hiya kullu ma la asla lahu min ash-shar'i yato bid'a ita ce abin da ba shi da asali a shari'a ma'ana a yanzu idan kai abin da manzo sallallahu alaihi wasallama bai yi ba to wannan abin za a auna shi ne da sikeli na shari'a in akwai umarnin yin sa a shari'a abun ba bid'a bane in ba umarnin yin sa a shari'a wannan abun bid'a ne ibnu taymiya ya ba da misali yake cewa duk wani mai karanta hadisi ya san akwai hadisi da bukhari da muslim da tirmidhi suka rawaito inna lillahi malaikatan sayyahin yajtamisuna majalis dhikr Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu mala'iku suna yawo suna neman majalisoci inda aka taru ana ambaton Allah inda aka taru ana zikiri suna neman wannan waje wani majalisar zikir ya zo ne da lafazin tirmidhi bukhari da muslim sun rawaito da wani lafazi ne daban ibn taymiya yace taruwa a gu guda a yi zikiri practical a aikace yace ba a yi shi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ba amma a yanzu idan aka yi shi yana da asali a shari'a asalinsa kuwa wannan hadisin da bukhari da muslim da tirmidhi suka rawaito ba zai zama to bid'a ba saboda practically manzo da sabonsa ba su ba abin da ya hana su yi shine harkokin jihadi da wasu abubuwa waɗanda suka fi wannan muhimmanci su ne ya shagaltar da su ba su yi hakan ba an gane haka nan ya kawo misali da yakan ahalu ridda yace manzo a lokacin su akwai jama'an da suka yi musulunta a lokuta daban-daban suka yi rida amma bai yage su ba ya ce amma sai na abubakar da ya zo waɗanda suka yi rida sai ya yake su me zahirin wannan sai na abubakar ya yi wani abin da manzo bai yi ba haka ne ya yi abin da manzo bai yi ba to amma wannan yakan ahalin rida da sai na abubakar ya yi manzo practically bai yi shi ba yana da asali a shari'a menene asalin da a shari'a hadisi da yake sananne wanda manzo sallallahu yake cewa da ya hillu da ya hillu da mumri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda salat السيب الزاني السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة كذا والتارك لدينه ne wanda ya rita jininsa ya halitta kaga wannan hadisin ya nuna ya akwai ya halitta a yaƙi halitta amma practical manzo bai yaƙe su ba zamanin sa to sai na abubakar da yayi yaƙi halitta za a ce ya yi bidiya wannan din na tattara muku maganar ibnu taymiya ne saboda shi ne malamin da suka fi amince da shi wanda suka mai da shi tamkar annabi ne ba a somi baya sako duk maganar da ya faɗa daidai ne an gane ibnu taymiya kuma ya kafa misali da ya san kawarin da zai na aliyu da cikin wannan misali da muka gabatar akwai ba'adin kawarin dawa zamanin manzo sallallahu alaihi amma bai yake su ba amma sai na aliyu ne ya yake kawarin dawa saboda dalilin da yake da su shi manzo tun bai yake su ba amma manzo ya faɗa masa siffofin kawarijawa yace za su bayyana a lokacin da suka bayyana yace ya yake su manzo practical bai yake su ba amma daukan nasi ya sa shi ya yake su za a ce sai na ali ya yi bidiya wannan tun magana ibnu taymiya ne yake fassara yana da al-majmu'ul fatawi wanda yake da majmu'ul fatawi na ibnu taymiya ya je ya duba majalladin da ibnu taymiya yake magana akan bidiya sai da majalladodin in ka duba sun kai majalladi ashirin da wani abu majalladi na farko majalladi mai bayani akan sahara mai bayani akan sallah mai bayani akan azumi ka duba majalladin da ibn taymiya yake magana akan bid'a to zaka ga waɗannan bayanai da nayi gaba ki daya to haka nan sai na abubakar da ya tara qur'ani yanzu bai tara qur'ani a waje guda ba amma tara qur'ani yana da asali a cikin shari'a menene asalinsa inna alaina jama'ahu wa qur'ana إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كم أتى القرآن بجيايون القرآن بجيه با yana da asali a shari'a saboda haka bai zama to bid'a ba wannan ya sa ibnu taymiya malamin da suka ji amincewa da shi ya tafi akan cewa shi bid'a abun sa ba shi ne abin da manzo bai yi ba bid'a ita ce abin da aka yi shi ba shi da dalili a cikin qur'ani ko hadisi al bid'a hiya ma la asla lahu fi shar'i alshari shi ne alkitabu wa sunna to ta nan za ka zo ka duba in ka zo kan maulidi kan sadin za ka warware da waɗannan maganganu mai tsawo da ibnu taymiya yi za ka warware ta ne za ka warware maulidi a irin wannan tsari da muke yi manzo saka sallama bai yi ba amma yana da asali a cikin shari'a ne asalinsa a shari'a manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi hadisin da yake na azumi ranar litinin za ka tambaye ki me yasa wai kowanne litinin yake yin azumi sai ce za ka yawmun wulidtu fihi wannan yana nuna ranan da ranan da aka aice shi yana da wani martaba daban yake da sauran ranaku shi yasa a ranan da aka aice shi yake yin azumi kasancewar kuma ya girmama wannan rana wannan yana nuna watan ma da aka aice shi yana da wani alfurma na musamman ba kamar sauran watanni ba 大家。